الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانظره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله alka da safiya gida lafiya ya iyali alhamdulillah insha Allah baka da fitowa ya zuwa ya lema alhamdulillah kawai di shafi na nawa muna mu na talatin da takwas ne ina za mu tashi wa arba'u sunnoni hudu daga cikin sunnoni goma sha biyu na aikin haji da sa'ayi suna tare da sa'ayi ne tsakanin safa da marwa al'ula sunna ta farko ta ƙabilul hajjari tumbatar dutse lokacin da ka gama ɗawaji kai na fila raka'a biyu za ka fita zuwa safa da marwa to ana so ka tumbaci hajjarul aswadi asaniyatu sunna ta biyu as-su'udu ala safa hawa kan dutsen safa walmarwati da dutsen da dutsen marwa duk lokacin da ka wajen duwatsun nan to an so ka hau kan dutsen sannan ka gangaro ka koma kan ɗaya dutsen farkon zuwanka ka tsaya a kan safa sannan in kai addu'a ka gangara zuwa marwa in ka je marwa shi ma ka hau kan dutsen to a zuwan mu dai dutsen marwa an sa wani gilas an kare shi kana ganin sa dai amma ba za ka iya taba ban kana ka hau dan yanzu ba ko ita ma ta fa an mata haka ko kuma silsilar gidan ana iya hawa marwa as-salisatu sunna ta uku al-isra'u yin sauri lirrajuli ga namiji dun al-mar'ati banda mace sauri dai irin wanda aka faɗa a tawafi الرمل yin sassarfa fi salasatil uwal ko fi salatil uwal cikin kewaya uku na farko a wajen sa'ayi ma ana neman wannan sassarfa din lirrajuli amma shi ma ga namiji dole da mar'ati banda mace fi badinil masili a cikin kwazazzaban nan da yake tsakanin safa da marwa wanda mai iziya yake cewa bainal milaini al-akhdaraini tsakanin wasu mil guda biyu koraye wanda aka sa alama in ka taso daga safa za ka dinga tafiya a hankali in ka zo daidai wajen koren mil ɗin da aka yi alama sai ka fara sauri da sassarfa har zuwa ɗaya mil ɗin na gaba idan ka wuce shi shi kuma sai ka ƙarasa zuwa marwa a hankali in ka taso daga marwa kana tafiya almashi a hankali in ka ƙara tarar da wannan koren mil ɗin shi ma za ka yi sauri ka yi sassarfa in ka zo wajen na biyu sai ka ƙara sassarfa a hankali wannan a lokacin da kenan da aka sa alamar mil a yanzu babu mil ɗin sai dai an sa koren kendir a sama ina ne kendirin da da ake sa a asibiti dogaye masu faɗi kuma a cikin wata roba guda biyu da kuma farar roba sai dai kaga hasken ba ka gani canjin to irin wannan fluorescent din kore akwai farare akwai koraye in ka taso tun daga safa fararen canjin ne in ka zo daidai inda ake wato shi wannan isra'i din gaggawa to an sa koraye sun tafi ne reras ka je ƙarshen inda ake yin sassarfan kuma farare ne har zuwa marwa yanzu shi ne alamomin da ake gane babu batun almilai ne al'akadarai ne a yanzu an cire su don ko an yi lebur ɗinsa in ba ka manta ba da ko a kallo kallo za a ga gurin sa'ayi ma an raba biyu kamar express na ku na kwalta nan hanyar masu tafiya kan hanyar masu dawowa da haka ne To, a ko ko mu zo mu ba mu tarar da wannan abu ba an cire tsakanin an yi lebur din an shimfiɗa tayin kawai saboda shi kansa yana hana yana jawo cinkoso tunda an raba tsakani yanzu an cire kawai kowa yana tafiyarsa kowa yana dawowa ba batun kuma a batsunin masiri din ma asali da ku zazzabo ne shine albatsun din kwari ne aka ce fi batsunin wadi ko batsunin masiri to yanzu babu shi an yi lebur din gurin sai dai kawai alama da aka sa wanda ake gane shi ne gurin da ake fara a isra'i ko sauri da kuma inda ake karewa الرابعة سنة تهود تسعي الدعاء الدعاء بلا حد با tare da iyaka alhamdulillah tammar da alhamdulillah wa wasu da auni kawaidi a ya kare sai kuma fa'idodi da kale-kale da aka yi a ƙarshen sa sai ne na'am aka bari shafi na nan ahalin oho an sauke shi ba أكبري شافي لبي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على عيد القيرة على سيدنا محمد أبو ساشوكم النبي محمد وآله دا إيالين جدنسا وصحبه دا صحبانسا وسلم دا أمنسي الحمد لله قوليا تثبتك الله رب العالمين أبجد الكامخين والصلاة والسلام إلى أمة الله تثبت على سيدنا محمد أبو ساشكم مؤلف محمد خاتم النبيين وديك تكمشن النباوة وإمام المرسلين كما شغبا من ذني أول ما يجب على المكلف farkon abin da yake wajaba ga baliki mai hankali in aka ce al-mukallaf abun dora wa nauyin shari'a wanda aka dora masa takalifi kamar yana Allah ke cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma atiha an aka samu takalifi dora wa mutum nauyi nauyin ne nauyin shari'a to al-mukallaf abun dora wa nauyin takalifi shine nauyin mukallaf ita mu maf'ul ne wanda ake ɗora masa nauye-nauye yi kaza ka bar kaza shi ne takalihu shi mutumin da ake ɗora masa ba kowane irin mutum ba sai musulmi balagagge mai hankali wannan sharaɗi guda uku shi ne sharaɗin takalifi idan mutum bai cika ɗaya daga shi sharuɗan nan ba to shari'ar musulunci ba ta aiki a kan in ya zama yaro ne bai balaga ba shari'a ba ta magana a kansa in ya zama balagagge ne ba yi da hankali shari'a ba ta magana a kan mahaukaci in ya zama balagagge ne mai hankali amma ba musulmi ba to shari'ar musulunci ba ta magana da wanda ba musulmi wannan sharuɗa guda uku shine sharuɗa na takalifi to da inda ka ja ta maka al-mukallaf ana nufin musulmi balagagge mai hankali shi ne ma yake gaya maka farkon abin da yake wajaba na takalifi alal mukallafi akan wannan mutum da aka tsora wa nauyin shari'a tasihu imani shine ya inganta imaninsa yawwa ya gyara imaninsa a zuci domin duk wani aiki Allah baya karɓa sai da imani duk wani aiki domin Allah ya ce wa mai kafir billahi ko من بعد إيمانه فقد هدد عبده وهو في الآخرة من الخاسرين دول اللي كافر سوى الله بعد دا يا إيماني da aikin da ya rushe kuma a lahira yana cikin masu asara to farko abin da zai ya gyara imaninsa kuma ma'rifatu ma yulihu bi farada ainihi sannan abu na biyu da zai zama wajibi a gare shi ya san abin da zai kyautata farillar ainihinsa fara'idul a'yani ita ce fardu aini wanda farillar da wani baya yi wa wani ba fardu kifaya ba farillar da kowa sai ya yi wa kansa kamar wankan janaba tsarkin hadasi tsarkin kabasi alwala sallah azumi zakka shine ne ma ne maka misali ce ka hakami salati kamar hukunce hukuncen sallah sallah faridatul a'yani ce wani ba zai yi sallah ya dau ya sauke wa wani ba kowa sai yayi wa kansa to dole ne ka san hukunce hukuncen ta wanda har da hukunce hukuncen tsarki an ce tsarki tun da tsarkin tun daga tsarkin hadasi da kabasi da alwala da taimama da wankan janaba da wankan haila da wankan biki duka yana cikin ɗahara wannan dole musulmi ya san hukuncen hukuncen wannan wa siyami da azumi shi ma dole musulmi ya yi azumi to ko dole ne ya san hukuncen hukuncen azumi wajibabbunsa da sunnoni da mustahabbai da abubuwan da suke ɓata azumi da abubuwan da aka karhanta wa mai azumi wajibi ne musulmi ya san wannan domin sanin da wani yayi ba zai sauke masa nauyin rashin sanin sa ba ina fata mun gane alhamdulillah sai ne yawa aka bari ko a shimawi yawa a shimawi shafi na nawa shafi na talatin da to ina za mu tashi yawwa wa bin nabki amdan muna cikin babu mubtidati salam wa bin nabki amdan ai wa tafsidu salatu sallah tana bashi bin nabki da yin busa amdan da gangan ka san busa hure abu da baki uf ka gane ai wa nafaka fihi min ruhihi busa kenan fa nafakna fihi da alqur'ani to duk mutumin da yana sallah ya busa abu ko ya bushe fitila ko zai yi sujada ya ga wani yayi ya hure da baki amdan da gangan to sallarsa ta ɓaci inda mantuwa ne to kamar hukunci wanda ya zance da mantuwa ne zai yi sujada ba a ji wa bil hadasi haka nan sallah tana ɓaci da hadasi ya gaya maka hadasi a farkon littafi abubuwa guda biyar ne salafatun min al-qubuli wa isnani min al-duburi abin da ya shafi fitsari da mazi da waji da kashi da tusa idan ɗaya ya faru da mai sallah sallah ta ɓaci wa zikirin fa'idati da tuna tserariyar sallah kana yin sallar azhar sai ka tuna ashe baka yi asubar da ta gabata ba sallar azhar din ta ɓaci ko kana yin la'asar sai ka tuna ashe baka yi azhar ba ko kana yin magariba ka tuna baka yi la'asar ba ko kana yin isha ka tuna baka yi magariba ba ko kana yin asuba ka tuna baka yi isha ba to wannan ta yanzu sallar ta ɓaci ka gane ai kamar da mai biya ce man zakara salatan fi salati to fasadat hazihi alai wanda ya tuna sallah cikin sallah yana sallah yanzu sai ya tuna wata sallah ta farilla da ta gabata hazihi wannan din fasadat ta ɓaci shine zikirul fa'ida tuna tserariyar sallah wa bil qayyi sallah tana ɓaci da yin amai in ta'ammadahu in ya ganganta shi in ya jawo amai da gangan yayi amai a sallah da gangan sallah ta bace amma irin jayi sai ya fi kalfin sa sallah ba ta bace kamar azumi ne shi ma in yayi azumi in yayi amai da gangan yana azumi azumin sa ya kare sai ya raba guda daya amma in ya rinjaye shi ne galabatul kai irin jayin amai wannan baya karya azumi wa bi ziyadati arba'i raka'ati sawan sallah tana ɓaci da ƙarin raka'a hudu da rafkanuwa tun ruba'iyya a cikin mai raka'a hudu wasu lafiya da ƙarin raka'a uku na rafkanuwa a cikin mai raka'a uku ka gane ai wa bi ziyadati raka'ataini sallah tana ɓaci da ƙarin raka'a biyu fi suna'iyya a cikin mai raka'a biyu ita ce asuba a zahar la'asar magaru a isha da raka'a hudu in ka manta da rafkanuwa ka ƙara raka'a hudu ta zama takwas sallar ta ɓaci rafkanuwa ta yi yawa ka gane shi ne da an yake cewa wa sahu in ka tura da rafkanuwa in ya yawaita yana ɓata sallah shi kuma mai ahalari a dunkule ce maka wa manza da fi salati misla baɗalar to ji ya gama wannan maganar a nan wanda ya ƙara misalin raka'o'in sallah a cikin sallah to baɗalar wannan sallar ta ɓaci shi ne nan malam ya maka gwari gwari wa bi sujudil masbuki sallah tana ɓaci da sujjadar abin rigaye masbuki wanda aka tsere masa da wata raka ya samu ka gane ai dukkan rakoyin sallah sun tsere masa kuma yayi sujjada ma al-imami tare da liman bisahu domin rafkano da liman yayi yayi sujjada qabliyan qabli au ba'diyan ko ba'di tare da liman in lam yudrik ma'ahu raka'atan in da riski raka'a ko kwaya ɗaya ba tare da liman masbuki ne da raka'o'in sallah sun tsere masa gaba ɗaya bai riski ko raka'a ɗaya ba kuma da limamin sa yayi kabli sai ya bi shi suka yi kabli to in liman yayi sallama shi ma ya sallame sallama ta ba shi ya tashi yayi sabuwar ikama da niyya da kabbarar harama haka nan in ba ali ya bi shi bayan an yi sallama ya bi limamin sa suka yi ba ali yana masubukin da bai rishi ko raka'a ɗaya ba shi ma sallama ta ba shi amma in ya rishi raka'a ɗaya cikakkiya zuwa sama amma wata raka'a ta tsere masa ko sarkoyi sun tsere masa idan kabri ne zai bi liman su yi tari idan ba a ne in liman ya yi sallama zai tashi ya ciko abin da ya tsere masa sannan in ya yi sallama ya kawo su jada ba a bi wannan ana maganan lan yudrik ma'ahu raka'atan bai riski ko raka'a ɗaya tare da liman ba to ba zai su jada tare da shi ba la qabliyan wala ba'diyan wa bi tarki sujudil qabli sallah tana bashi da barin sujadar rabkanwa ai da barin sujjada kabli kabli ce ta kama shi a sallar ya sani to da ya zo ƙarshen sallar kuma sai ya manta ya yi sallama in kana idan wannan abin da ya jawo kablin ya kasance an naƙasi salatu suna ne game da ragin sunnoni uku ne waɗala kuma lokaci ya yi tsawo to wannan sallar ta ɓaci ya zo sai dai ya sake mu amma in abin da ya jawo kabulin sunna ɗaya ne ko biyu kasa sunna ɗaya ce kawai take jawo kabuli ko kamar yadda mai ahlari yake maka wala yakunu sujudul qabli ko sujudul sawi ko li tarki sunnatayn illa sirra wal jahr sujada qabli ko ba'adi ba ta kasancewa dan barin sunna ɗaya sai sun zama biyu zuwa sama sai dai asirtawa da bayyana wanda ya asirta inda ake bayyana zai su gada kabli kaga sunna ɗaya ce asirta bayyanawa ya bari ya asirta zai su gada kabli in kuma asirtawa ya bari ya bayyana gurin asirtawa zai su gada ba a su kenan sunnoni waɗanda kowane ɗaya in aka bari ana yin sujjada to idan mai sunna ɗaya ce kamar asirtawa wajen bayyana ko kuma mai sunna biyu ce kamar fatiha a ba fatiha ba sura da tsayuwarta ko tahiya da zamanta ko kabbarori biyu aka manta wanda ba kabbarar harama ba ko sami Allahu liman hamida wa aka bari guda biyu ko aka bar sami Allahu guda ɗaya aka bar kabbara guda ɗaya suka zama biyu kaga kabulu ta kama shi kuma sai ya manta bai yi kabulun ba har ya tashi ya tafi ko lokaci ya yi tsawo wannan sallar ba ta ɓaci ba abinda ake nema ya dawo ya yi wannan sujjada amma in kan an na kashi salatu su gane in ya kasance kablin nan akan barin sunna uku ne me ahli ne ta baka fa aksara ma sunna uku ne zuwa sama abin da ya jawo kablin kuma ya manta bai yi kablin ba har yayi sallama wa tsala lokaci yayi tsawo to sallah ta ba wallahu alamu Allah shine masani sai ne Izziya shafi, Izziya, ɗari da biyu ko ɗari da uku. To ina za mu tashi shi ma muna cikin mufti datu sala. Mun yi wa kalami? Shafi na ɗari da uku. Wa bil fi'ilil kasir. Sallah tana ɓaci da yin aiki mayawaici. Min gairi jinsin salati wanda ba jinsin sallah ba. aikin da baya cikin ayyukan sallah kuma mutum ya yi shi da yawa sallah tana ɓaci sai ma ne maka misali kalmashi da kasiri kamar tafiya mai yawa kaga a cikin jinsin sallah cikin ayyukan sallah babu tafiya tsayuwa dai ita ce wajibi amma ba tafiya ba to kuma tafiyar sai yayi ta da yawa a cikin sallah sallah ta baci bi kilafil qalil da sabanin kadan tafiya kadan jiddan kwarai kaga ya kankanta ko yayi ta akidin kankancin tafiya da jiddan yace kalmashi kamar tafiya lisdiratin domin ajiye sutura ya yi kabbara harama ya fara sallah sai tuna ab ya kamata ya sa sutura saboda gurin Allah zirga-zirga sai ya ɗauki suturan a gefen da ya tafiya taku ɗaya biyu ya ajiye ya dawo ya ci gaba da sallah wannan ba komai au kurzatin ko ta kafa da take sahun gabansa ya yi kabbara harama sai ka sahun da yake gabansa akwai guri sahu bai cika ba sai ya taku ɗaya biyu ya cika ya cike wannan kafar wannan sallah ba ta ba shi kaga bai wuce taku biyu ba ai duka da tafiya domin sanya saturan da tafiya domin toshe sahun wani ma baya wuce taku ɗaya ai tsakanin sahu da sahu wal gamzati ka gane ai da tsikari shi ma in yayi yawa yana ɓata sallah takulkuli wa haƙƙin jasadi da sosa jiki in yayi yawa yana ɓata sallah ka gane ai to anan ne muke cewa mutumin da yake yin sallah ya bar wayarsa tana ringin aka kira shi ya fito da ita ya kashe ya yi rejected maimakon ya sa ta a salin a ciro wanda ya yi ko ya kashe gaba ɗaya sai tsara mai da ita aljihu tana kulle aka sake bugowa na biyu ya sake ɗauka ya yi rejectin ko bai sa ta a kalin ba in aka sake bugowa ya sake ɗauka to ya yi aiki mai yawa sallarsa ta ɓace saboda ɗaukan waya ana sallah da duba waya ana sallah da rejectin ɗin waya ana sallah baya cikin jinsin ayyukan sallah ko kuma shi ma aiki ne yawwa duk aikin da ya wuce ɗaya biyu a cikin sallah in yayi yawa sallah ta ɓaci shi kuwa jam'i na yawa daga uku yake farawa a larabci zuwa sama ko yawwa saboda haka in aka kira ka a waya a masallaci ana sallah in ka ɗauko kai rejectin ko ko ka sanya ta asali ta gama rijin inda ko bata gama ba ko ka kashe ko ka sa asali domin aka ƙara bugowa na biyu da na uku in ka bar ta kaki tabawa tana rijin ka cutar da mutane domin tana buga wannan sai ta dau hankalin mutum har me ku shiri a sallah kowa ma sai ya ji kuma hankalin mutum sai ya tafi kaga a dalilin ka mutum nawa suka rasa kushuri a sallah kaga ka dauki alhakin su saboda Allah ya ce kad aflaha almu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una masu kushu'in ka dauki hankalin su a cikin sallah ka cutar da su to saboda haka shirewar farko in a rashin sani ne daga kai rijatin to kai kokarin kashewa ko ka fata alfali in ka maimaita har sau uku ana bugawa kana ɗauka to wannan sallar ka ta ɓaci saboda kayi ayyuka mai yawa ka gane ai dama tun a kawai an gaya maka daga cikin farillan sallah ko sharuɗan sallah akwai wa tarkul af'alil katira ko da wurin ayyuka masu yawa sharaɗi ne a sallah to nan mala yake maka da su abin da yake ɓata sallah alfi'ilul kafir aiki mayawaci min gair jisin sallah wanda ba jisin sallah sai ka maka misali to abin da ya shafi tafiya da ikari gamgaci wa haƙƙin da susar jiki idan ya yawa shi ma yana ɓata sallah to in har susa da ka ji kaikayi sai yawa ta ɓata sallah ina tunaninka ga mai ɗaukan waya yana duba yana kashewa yana mayarwa har yayi yawa sannan wal aklu ai wa tabdulu salatu bil akli wa adabi na shi ma ci wa shurbu da sha mubdilun mai ɓata sallah ne mutlaqan kashe ba kaidi ba maganar kaɗan ne ko da yawa in dai ka tauna ka haɗiye a sallah sallah ta mace ko ka kurɓa ka haɗiye a sallah sallah ta ɓaci wa bizalati fi'lin kai sallah tana ɓaci da ƙarin wani aiki min jinsi salatu wanda yana daga cikin ayyukan sallah dan ba mun yi magana min gairi jinsi sala ba to ayyukan sallar ma in ka ƙara shi amdan da gangan ana ruku'u ɗaya sai ka ƙara da gangan ya zama ruku'u biyu a raka'a ɗaya irin na sallar kisbewar rana ko ana sujjada biyu a kowace raka'a da gangan ka ƙara sujjada ɗaya ta zama uku ko ana karanta fatiha ɗaya a kowace raka'a da gangan ka ƙara ta zama biyu au jahalan ko da jahilci to wannan mutlaqan sallah ta ɓaci ka gane ai in dai ba rafkanuwa bane shari'a tana karɓar rafkanuwa a ibada sai a gyara in ya gyaruwa ne rafkanuwar amma ba ta karɓan ganganci da rashin sani ka gane ai ko da rashin sani ko da ganganci ya ƙara wani rukuni daga cikin rukunan sallah da gangan ko da ko da jahilci sallah ta ɓaci yace wa sahawan haka nan ƙarin wani rukuni daga cikin rukunan sallah da rafkanuwa yana ɓata sallah in ka sura in ya yawaita shi din sai yayi yawa wa huwa raka'ata ni irin salatin ashmawi shine rafkanuwa ta yawa daga cikin jinsin sallah shine ƙarin raka'a biyu su subi cikin sallar asuba ita ɗaya ake karɓa a rafkanuwa ka ƙara raka'a ɗaya da rafkanuwa ka yi sujjada ba a biyu amma idan ka ƙara biyu suka zama hudu sallar azuba ta baci wa arba'u raka'atin da ƙarin raka'a hudu da rafkanuwa fi zuhur wal asr wal isha a cikin masu raka'a hudu ita ce azhar da la'asar da isha in ka ƙara raka'a hudu ta zama takwas to wannan azhar ko la'asar ko isha ta baci alhamdulillah eh eh eh yi mana to kai dama za ka yi wa kanka ne kana sallah wani ya tsikare ka in ya fitar da kai daga hay'atu salati zaburar da kai ta yi oba ya fitar da kai daga kamannin sallah ko har ya sa ka ka bar gurbin da kake tsaye ko ya sa ka ka juya wa alkibla baya sallah ta ba kawai ka tashi ka ga ka tashi sai ne misali shafi Dari shida da ashirin da biyu ta murtani risala, za za a tashi. Ma'azun akwai alaihi? Tausi. Tausi. ولا تباع رقبة المعزول باء سير دا ويايم باوان دا أكا مسا إذن كاسوانش كاغاني أي باواني أبن جدنسا يمسا إذني يتسريفي cikin dukiyarsa sai kai kuma ka zo wajen bawan nan da aka ware masa wata dukiya aka masa izinin kasuwanci sai kai mu'amala da shi da bashi ya kalbi kayanka da sunan bashi sai kuma bashi ya karyo wannan bawa a cikin iya dukiyar da aka ware masa yake juyawa to idan kuɗin da yake hannunsa yake juyawa ba zai iya biya bashin da yake kansa ba to ba za a sai da wannan bawon fima alai cikin bashin da yake kansa a biya mutane bashi ka gane abin da yake nufi an gane abin da ake nufi ba yawwa ma'ana fima alaihi min ad-dayn kawai sai sai fima alai saboda haka me yake gwadawa in ka zo za ka yi mu'amalar bashi da bawa to kar ka yi la'akari da kimarsa cewa in aka kasa biya ma ai kuɗinsa zai kai kuɗi na kal ka lura da ka lura da abin da yake juyawa ka gane idan ta kwaje abin da yake juyawa ko kantin in an sai da kantin da abin da yake cikin sa zai iya biyan ka kuɗin ka kar ka yi la'akari da kimar bawa na wani don duk da cewa ubangijinsa ne masa izinin kasuwanci ka gane ai to ai ya ware iya dukiyar da za a juya ya danka masa ko amma bai sa shi kansa bawan a cikin wannan hajar da ake juyawa ba saboda haka ba za a sai da bawa a biya ma a biya ka kudin ka ba kuma wala yutabawu bi sayyiduhu kuma ba abun ubangijinsa da wannan bashin da bawa ya ci yawwa in za ka kai kalan bawa a yi masa hajari a tsare shi akan bashin da kake bin sa a yi taflisin sa a masa iflasi a biya ka abin da aka samu sauran kuma ka yi ta mai zub da kuɗi amma ubangijinsa ba zai biya bashin da ake bin sa ba duk da shemar izinin kasuwanci sannan kuma ba za a saida masa bawa a biya ka kuɗin ka ba wal hubatul midyanu ana tsare wanda ake bi bashi idan masu bin sa bashi sun kawo ƙararsa kotu wane ya ci bashin mu da yawa ni ina bin sa kaza wancan yana bin sa kaza su wane da wane duk suna bin sa kaza kuma mun yi la'akari da abin da yake hannunsa na hajoji da kadarori gaba ɗaya ba su kai ko an sai da su ba za su iya biyan bashin da yake kansa ba to in suka kawo ƙara wajen alƙali yuhubasu za a tsare almiliyanun nan wanda ake bi bashi liyustabra'a domin a kubutar da shi daga wannan bashi da je liyustabra'a domin ya kubuta ba ko na ku fata ne ya uku yustabra'a domin a kubutar da shi daga bashin da yake kansa a je a kai shi fursuna domin in akwai wata kadara da ya ɓoye ba a san da ita ba ba za a yi gwajin dukiyar yana waje ba ka gane ai za a je a tsare shi sannan alƙali ya tura wakilansa hukuma ta je duk kadarorinsa a sayar da asgari ya gaya maka abubuwan da za a sayar da kantin da kayan cikin kantin da gidansa ko gidajensa da gonakinsa da dabbobin da yake kiwo in yana da su hatta suturin da yake sawa za a war masa sutura ta al'ada ne wanda masu tsada sannan abincin gidansa ma za a je a fasa sutansa ko rumbunsa za a bar masa iya abincin kwana bakwai ne inda ya aje abincin shekara yanzu iya na kwana bakwai kawai za a bar masa sauran duk za a sai da su a haɗa kuɗin a biya mutane bashi wala habasa ala mu'dimin amma babu tsarewa a fursuna ga wanda ba yi da shi in an tabbatar bai ɓoye komai ba bai da wasu kadarori a wani guri ba a tuhumar cewa yana da wani kuɗi da ba a san da shi ba an tabbatar iya abin da yake nan shi ne to babu zancen a tsare shi in kun tsare shi ma sai dai ku ci gaba da tsare shi bayi da abin da zai biya sai dai kawai a je a yi gwanjan abin da aka samu a yi hasashe kowa a bashi abin da ya samu wa man kasama bila darari duk abin da ya rabu ba tare da larura ba ba tare da cutuwa ba abin da zai rabu in an raba shi ba tare da wani ya cutu ba to kusima a raba shi wannan ya shigo hukuncin rabo min rabi'in na gida ne wa akalin da galka ita ce gona ko fegi abin da ya shafi ƙasa dai in za a iya tsagawa gado ne a'a misharaka suka yi a'a kyauta aka ba su ko sadaka su biyu ko su uku ko su hudu ko ma su nawa ne kuma gun yana da yalwar da zai karɓi rabo kowa zai samu rabonsa ba tare da wani ya cutu ba ba tare da an sa wani a lungu an hana shi iska ko an hana shi hanya da zai shiga ko an hana yadda ruwan gidansa in ana ruwan sama ba zai fito waje ba kaga duk ba wata cutuwa kowa zai iya samun nasa ba tare da wani ya cutar da wani ba eh to wannan abu musima a raba shi wa malam yankasim abinda ba zai taba rabuwa ba bigari dararin ba tare da wato cuta ba ba tare da wani daga cikin mamallakan abin ya cutu ba in dai za a raba dole wani sai ya ci ko gidan karami ne ko fejin ko gonar karama ce in an raba wani ko ɗaki ɗaya ba zai samu ba kasan akwai masu cewa shi a raba ko taku ɗaya ne nasa abin to wa ya gaya ma ana haka shari'a ta yi iyaka taku ɗaya aka ba ka kai ne za ka zauna a taku ɗayan ba ka cutar da wani ba wani bai cutar da kai ba zai yi ko da ma cewa ko ɗaki ɗaya ne aka baka ɗaki ɗaya ba ka da baranda ba ka da tsakar gida ba ka da bayan gida ba ka da kicin ta yaya za ka zauna a wannan ɗakin ko kai gwamnati sai dai idan yana jikin wato katangar waje ne za ka iya fasawa kamar da shi shago to wannan kuma amma a cikin gida dai iya ɗaki ɗaya ba a yadda a baka ba saboda ina sauran guraren amfani to irin wannan ba zai bai halatta a raba ba kamar da sai dai su gaba da mallakarsa haka in haya ne su zuba haya su dinga karɓan kuɗi suna rabawa to a hakan fa man da ilal bai'i duk wanda yayi kira zuwa ga sayarwa kai ni na gaji da bisharaka a cikin wannan gona ko a wannan gidan sai dai kawai a karbi kudin haya a raba mana ni na gaji ina buƙatar haƙƙi na to tunda ba zai ragu ba ujbira alaihi man abahu a tilasta wa wanda yake sayarwa din in an samu mutum ɗaya da yake da haƙƙi mutum ɗayan nan kuma ko da mace ce ka gane ai sai dai idan shuku'a za ta shigo ku da kuke da hakki shuku'a ku haɗa kuɗinsa ku bashi kaga kun cire shi yanzu gidan ya dawo na ku ku da kuka rage in wani ya ƙara zagulowa yana buƙatar haƙƙinsa to a yi kimar gurin ku cire haƙƙinsa ku bashi ka gane ai shi ke ku ci gaba da mallakar gurin da haka da haka har ya zama mallakar mutum ɗaya amma in ba ku da abin da za ku fitar da shi to lalle ne ujbira a tilasta wa man aba wanda yake alaihi gare shi walhamdulillah sai mu tafi wa qasmul qur'an sai ne ya shiya bara ko kai ne shafi nawa hashiyatul adawi shafi ɗari biyu da to ina za a tashi ɗari biyu da sha hudu hashiyatul adawi yawwa ثم يجرف بهما الماء على رأسه ثلاث غرفات ثم سنن بعد أن يخرج من تقليل شعر رأسه bayan ya gama tsatsefe gashin kansa ya zai da hannayensa guda biyu ya garifu bihimal ma'a yana kamfatowa ruwa bihima da hannayen nasa guda biyu ala ra'asi yana zubawa a kansa salasa garafati zai yi kamfata uku duk kamfata ɗaya in ya zuba hala kauni hali kasancewarsa gasilan yana mai wankewa da huga kan bihinna da wannan kamfata uku kaga bihinna ba biyadaihi ba inda biyadaihi ne sai sai bihima da hannayensa damirin ya koma ga me salasa karafati gasilan ne hali ne hala kaunihi halin kasancewansa gasilan da yana mai wanke kan bihinna da kamfata ukun nan wala yukidu fi ma baina surrati wa rukubatayn ko amma baya yiwuwa wani ya wanke wa wani tsakanin cibiya da gwiwa a wajen wankan janaba illa man yajuzu lahu mubasharatahu sai dai wanda yake halatta gare shi ya taba masa wannan tsakanin min zaujati shine mata au amatin ko kuyanga ka gane ai ko da bai da lafiya ne yayi janaba ba zai yi wanka ba sai dai a masa wanka to mai yin wankan sai dai ya wanke masa bayansa da kansa da wuyansa da kirjinsa da gwiwa zuwa ƙasa zuwa tafin ƙasa shi sai dai ya wanke tsakanin cibiya da gwiwa in zai iya ka gane ai fa in lam yajid man wakilahu in bai samu wanda zai wakilta shi na matarsa ko kuyangarsa ta wanke masa wannan tsakanin ba ajza'ahu ma'u ruwa da ya kwarara a wannan gurin yana isar masa bilgari dalkin ba tare da cuccuɗawa ba ka gane a yi a nan cuccuɗa wannan tsakanin ya faɗi a kan in ba zai iya ba saboda larura ka gane ai wankan sai dai wani ya mas kuma wani nan ba matarsa bace ba baiwarsa bace eh to sai dai a wanke masa zuwa daga sama zuwa cibiya da kuma daga gwiwa zuwa ƙasa sauran gurin sai dai a kwara ruwa kawai ba maganar a sa hannu a cuccuɗa domin bai halatta wani ya taɓa wannan gurin ba in ba matarsa da baiwarsa ba ina fata an gane idan ga masa bilma'i ka gane ai idan ya jirme wannan gurin a cikin ruwa in baho ne ko a korama ne ko a kogi ya shiga aka sai a cuccuɗa masa sauran turaren banda daga cibiya zuwa gwiwa wa asabahu sababatal ma'i aw asabahu sababatul ma'i wannan na farko idan ga masa fil ma'i idan yayi nutso a cikin ruwa ko a baho ne ko a tafki ko a kogi to wakilinsa da ba matarsa ba ba bai wasa ba ya wanke masa sauran jiki ya cuta masa amma daga cibiya zuwa gwiwa tun da ruwa ya taba shi kenan ba sai an cuta masa ba au ko kuma ba a korama ko a kogi ko a baho da za a yi nutso ba ne asabahu sababatul ma'i zuban ruwa ko zubawan ruwa ko daga taya ko kuma daga hannayen mai masa wankan ya zuba masa ruwa har ya latsa wannan guraren shi kenan yana isar masa ba sai an cici wa in wakkala idan ya wakilta wani ya masa wanka da gairu da ruwatin ba tare da wata larura ba lafiyarsa kalau shagwaba ne da cewa shi mai kaza ne sai dai haduminsa ko bawansa namiji ko na abokinsa yamar wankan janaba ba tare da wata larura ba to la tujzi'uhu la yujzi'uhu ƙetare wannan gurin ba a cuccuɗa ba baya isar masa alal masuri abu da kawai masuri gashi kuma bai halatta wani ya taba masa wannan gun ba shi inda ya sa hannunsa ya cuccuɗa wannan tsakanin ba ya wakilta wani ya mar wanka to wankansa bai inganta ba dole ne in wani ya wanke masa kai da wuya da hannaye da hammata da kafadu da kirji zuwa cibiya da baya zuwa cibiya ya wanke masa daga gwiwa zuwa ƙasa to dole shi kuma ya wanke wannan tsakani da aka hana wani ya taba masa in ba matarsa ko bai wanke wa idza faradna ala al-mashhuri idan muka gama da kauli mashhuri fi wujudi dalki cikin wajibin cuccudawa a wankan janaba fi shiraɗi muƙararci lissabil ma'i a cikin sharɗanta lutsayuwar cuccuɗa wannan da zuban ruwa ƙaulani a faɗin zuwa guda biyu cewa dole cuccuɗa wannan sai lokacin da ruwa yake zuba a lokacin hannu zai cuccuɗa ko kuma bayan an zuba ruwan sannan hannu zai bi inda ruwa ya taɓa ya cuccuɗa an yi faɗin zuwa guda biyu al'awwalu ƙauli na farko cewa sharaɗi ne sai lokacin da ruwa yake zuba za a cuccuɗa ƙauri na lil qadisi ga imamu qadisi wa sani ƙauri na biyu lil musannif na ne wallafa risala ne shine Muhammad ibn Abi Zaid al Qirawani ka gane ai wa ashara wa ilayhi ashara a wannan ƙauri na biyu ne cewa ba a sharɗanta muqaranatu li saddil ma'i ba ma ne ijiya ya gaya maka ولا يشترط مقارنته للفج ba a sharɗanta rubaniwar kishuɗawa da zuba ruwa ka iya zuba ruwa daga baya kuma hannunka ya zuba ya ya kishuɗa domin in aka ce sai lokacin da ruwa yake zuba sannan hannu zai kishuɗa to mutum ba zai yi wa kansa wanka ba in dai ba a taya ba ko a cikin kogi ya yi ko sai ka bude kaya kana zuba har yana da cuta sai dai kuma wani ya dinga zuba maka in a buta ne ko a bawo ko a bokiti sai wani yana zubawa sannan kai kana da cuta abinda wannan yake nuna a zahiri ke amma kauli na biyu wanda shi malamai yawanci suka dauka a cikin wannan kaulani shine ba a tantance zuban ruwa da cuccuɗawa wato muƙarana tuhuma walai a tare da kaulihi zuwa ga wannan ra'ayi na biyu ne mai risala ya ishara da fadin sa yace bi isri saddil ma'i ko bi asar bi fatil hamzati bi asar gurbi wal musallasa da fatar bi aya uku ta kenan bi asari wa bi kasri al hamzati wata luga ta zo da kisar hamza isru wa sukun al musallasa da daure mai aya uku ita ce ta in kai fatar hamza sai ka ce asaru in kai kisra ka ce isru eh bi isri saddil ma'i ko bi asari saddil ma'i ai abin nufi a kibahu naka ya fita ko ya an goge to shikenan ainun ne da kafin ba da ba'un to shikenan ai bi aqibi saddil ma shine bi asali ko bi isri saddil ma a ƙarshen zuba ruwa kaga ya nuna maka sai ka zuba ruwan ƙarshen zuba ruwan sannan kuma hannu ya bi baya ya cuccuɗa wasta zahara malam ya bayyana a wannan lafazi nasa da yake gasiran lahu bihinna bi isri saddil ma ko bi asari saddil ma yana bayyana mana da anna istiradaha ko domin sharɗanta cuccuɗawa a lokacin da ruwa yake zuba na wanka yu'addi yana bayuwa ilal mashaqqa zuwa ga wahala bi fi'il zalika da aikata wannan zai yi wuya a ce mutum shi kadai yayi wa kansa wanka inda ya shaɗa da sai lokacin da ruwan yake zuba sannan hannunsa zai fito da akwai matanka to haka zai wanke zai yi wankan ne yana cuccuɗawa hatta ya umma jasadahu a sai ya bibiyi jikinsa jami'an gaba ɗaya ya tahaqqaqu ko zalika kuma yana haƙiƙance wannan dukkan jikinsa na zahiri ko ina ya wanku kuma ko ina ya cuccuɗa to alhamdulillah sai mu tashi wa ma shakka an yakuna al-ma'u akazahu sai ne أكثر شادي شافي ما أشرين لنا أكثر شافي أشرين ديال إن هذا متاجي تو من أتكين ينقضه الخارج المعتاد من السبيل وبزوال الأقل الولاة أول وليوة بزوال الأقل دقش والحنكلي hankalin nan ya gushe bijinunin da bugun aljani ne ko hauka, au ijima'i ko suma, au sukurin ko maye, au naunin ko bacci ne, yanzu ya yake kana sukurin da halalin am haram, mayen ma da yi abin halal ne ya sha yasa suna ya ko na haram, in dai bacci ya hankali ya gushe, a dalilin wannan mayen alwala ta warware. Au naunin ko ko hankalin nan ya gushe ne binauni, ina ce au naunin. ko kuma a dalilin bacci ne ya yi nauyi mustaqilin mai nauyaya ya ce walau fi salata ko a cikin sallah ne baccin ya yi nauyi har ya fara mun shari a sujjada ko a zaman tahiya a to alwala ta warware shi ne zai maka au jalisan ko ma a zaune ne ya akwai mazhabar da take in a cikin sallah ne bacci baya warware alwala inda mai sallah ai yana cikin hayyacinsa akwai wanda kuma yake ko ba a sallah ba ko a sallah idan mutum yana zaune dama wai me ake gudu ne ba kada mai baccin nan ya yi tusa ba ko in ya yi tusa bai san ya yi ba inda bacci ya yi nauyi to suka ce wai in a zaune ne ai ya toshe kofar dubura ko to ko baccin ya yi nauyi gairar mustanidin ba tare da ya jingina da komai ba inda da jingina ya karkace ba ya zauna tukurkur kuma sai bacci kamar da wasu ke haka to sun koyar da kai kalli suna shari a zaune ba tare da jingina da komai ba akwai mazhaba ko kaurin da aka ce alwala ba ta karewa in dai a zaune ne to shi mai askari ya ɗauki kaurin da in dai bacci ya yi nauyi shi kenan magana ta ƙare walau shi sala ko a cikin sallah ne au jalisan ko da a zaune ne gaira mustanidin ba tare da ya jingina da komai ba wal mashhuru amma qauli mashhuri anna riddata ita ridda mubtidatu mai fata alwalati in mutum yayi ridda yana musulmi to alwalarsa ta kare eh wanka ne aka ce to wankan janaba ba ka in yayi janaba kafin ya dawo sai yayi wanka in da yayi janaba ba to alwala dai sai ya san wa shakku ne yawwa da yin kokonto fil hadasi cikin hadasi mun riga mun san hadasi ka gane ai ba da tayakkuni tsahara bayan sakankan cewa da yin tsarki to wannan saku mujibu mai wajib ta sake alwala ne ka gane ai wa shakku fil hadasi mubtada gane sabon zance yin shakku cikin hadasi ba da tayakkuni tsahara bayan sakankan cewa da tsahara ka tabbatar da kayi alwala ka tabbatar kana da alwala amma sai kake shakkun ni bayan alwalan nan nayi tusa ko bai yi bayan alwalan nan ne na je ne fitsari ko kafin alwala to wannan shakkun mujibu yana wajibi ka sake alwala kaga dama ka ce mubilun ya bata alwala sai an sake wal hadathu kaga hadasi shine rashin alwala ko taimama ko kuma janaba ko jinin haila ko jinin biki alhadasul akbar kenan to irin wannan hadasi karami da babba yamna'u fi'ila kulli ma yusharu lahu taharun yana hana aikata dukkan abin da aka sharɗanta masa tsarki duk abin da aka ce sharadi ne sai da alwala ko taimama to idan mutum bai da alwala bai da taimama ko yana da janaba ko yana da ko tana da jinin haila ko jinin biki ko jinin ya dauke ba ta yi wanka ba to wannan hadasin karami ko babba ya hana aikata duk wani abu da aka shaddanta alwala menene abun shine sallah da yin dawafi a Ka'aba yace wa hamlul mushaf da daukan alqur'ani walau bi ha'idin koda da matsali ne ko a cikin zafaka yake karshen tsari kenan au illa qatin ko latayawa a kafada in gaddi zai da kinkali ba yana rataya alqur'ani ba eh to in ba da alwala haramun ne ya lata ya ce ta ta yayi alwala sai dai la baina amtiati amma banda alqur'ani in yana tsakanin wasu tarkace abubuwan amfani yuqsadu hamluha da aka yi nufin daukan amti'a din dunahu ba alqur'ani ba to wannan ko ka taba shi yana tsiralar ba komai eh kamar kwandon tela tela ne yana da kwando da yake zuba tsummo kala da yaduka da zare da tef ɗinsa na ɗinki kuma da ƙur'aninsa a ciki. To bayi da alaula sai zo yana nufin ɗaukan tef ko almakashi ko wani yaji a cikin kwandon kuma ƙur'ani yana ciki. Ba laifi ya matsar da ƙur'ani ya ɗau ƙur'ani ya mai da shi gefe ya ɗauki abin da zai ɗauka ya amfani. Dan ma ƙur'ani ka san ba a ɗora mar kaya. Da abin da ka zuba shi ana ɗora shi a sama ne ga wanda ya san daraja da ka'idar ajiye ƙur'ani ko littafi ai ba a ɗora akan alƙur'ani ballantana wani abu wanda ba littafi ba to tun da shi ne a sama za ka ɗau wani abu da yake ƙasa kaga dole sai ka kawar da shi to wannan babu laifi ko babu alwala ka ɗauka ko a kan keken ka ajiye in ka gama ɗauka abin ka tsara ka ɗauka ka da shi nufin ka ba ɗaukan ƙur'ani ba niyyar ka shi da ɗaukar almakashi ko yadi ko tab ko wani abin da ka ajiye a ciki to alhamdulillah sai ne a tajin jami'in hukuku taji التاج الجامع للأصول يوه إلى ما متاجي تاجي نسب عند وضع فرقهم far'i dai mun gama babi da yake cikin kitabul ilmi za mu shiga far'u reshe yalzamu an yakuna ilmu lillahi ta'ala yalzamu yana lazamtar musulmi mai neman ilimi an yakuna ilmu ilminsa ya zamanto lillahi ta'ala yana yin sa ne dan Allah ta'ala dole ne lazimi ya zama niyyarka kamar da mai ta'alimi ya sha gaya mana fasali guda ya ware fasulun fin niyyati halar ta'alluri ko ya ka hukunce hukunce na kyautata niyya wajen neman ilimi da ikilas an ce niyya ana nufin ikilas Allah bi huraira ta alauta daga Abu Huraira radiyallahu anhu anin nabi shi kuma ya rauta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah ya ce man ta'allama ilman duk wanda ya nemi wani ilimi mimma yubtaga bi wajhillahi daga abin da ake neman yardar Allah da shi ka gane ai yubta ga nan ai min shari an yi kusa da biyu wajuhun lahi yana daga lamarin wannan nau'i na ilimi a nufi zatin Allah da wannan ilimin ita ka ilmin qur'ani kamar ulumul qur'an ko yanda ake koyon kira'a ta alqur'ani wal hadisi da ilimin hadisi misali ya kawo maka fa innahuma ko shar'ul lahi qur'ani da hadisi shari'a sai ta Allah suke dauke da shi wa sirruhu fil ardi sirrin Allah ne a bayan ƙasa ka gane ai to tunda an yi maganar Qur'ani da hadisi to dole ilimin tafsiri kaga ya da alaka da alqur'ani da hadisi haka na mustalihul hadisi da ilimin fiqh waɗannan duka haka ma dauki suna hawu da balaga dan duk suna taimakawa ne wajen sanin da fahimtar Qur'ani da hadisi waɗannan duka ilimi ne da ya shafi addini to duk wanda ya nemi irin wannan ilimi la ya ta'allamuhu amma bai fita neman wannan ilimi ba don wani abu illa li yusiba bi aradan min ad-dunya sai dan ya samu wani tarkace na duniya ardu na kadara ko wani abu mai amfani ba na faɗi ba akwai wajannatin ardu has samawati wal ardh ko ardu haka ardi samai wal ard ba wannan ake nufi ba na al ardu mun sani a fito akwai tarkace da kadarori akwai ardu tijara kadarori ko na kasuwanci to su ake nufi anan yayi lamba guda biyu ce bi fatahataini araban ai malam ba komai ne yasa neman qur'anin nan ko neman hadisin nan ko neman fikihun nan da duk wani ilimi na bangaren addinin musulunci ba komai ya sa shi nema ba sai dan ya samu wani dukiya na duniya na duniya to duk wanda ya kudura wannan alansa ya fita neman ilimi da wannan niyyar ta duniya manzo Allah ya lalla bid arfal janna ba zai ji kanshin aljanna ba yawmal qiyama ala tashin alqiyama arfu arfu bi arfu bi kasri ko bi fatihil aini fa sukunin da kuma sukunin ra'i arfu shi ne rihun ƙanshi ai lam ya shumma rihal janna ma'ana ba zai shaiki ƙanshin aljanna ba fil qiyamati allazi yujad wanda ƙanshin aljanna ana samun sa min masafatin ba'ida daga wani fage mai nisa tsakanin mutum da aljanna wata ruwaya ta hadisi tace da ce shekara ɗari biyar daga aljanna nisan da ƙanshin ta yake yi kafin zuwa aljanna nisan tafiyar shekara ɗari biyar to ko inda ƙarshen yake ba zai je ba balagana ya ji ƙarshen balagana har ya yi tafiyar shekara ɗari biyar ya shiga aljanna saboda ne ya nemi ilimi na addini ba dan Allah ba ya ka shiga cikin niyyar ta neman ilimi wal muradu bihi abin da ake nufi da wannan lannabin arfal janna ba zai ji ƙarshen aljanna ba yawmal qiyama ma'ana lannabin kulha ba zai shige ta ba wa in kana ilmu ko da yake akwai raja'i ba ko da yake shi ilimi na addini rubbama da yawa zaka samu radda qalibau ya dawo da mai neman sa ilahi zuwa ga ikhlas idza kana lahu sabiqatu sa'ada in wannan ɗalibi ya zama dama yana da sabiqa rigayen sa'ada ka gane ai wa shaqiyun aw sa'idun din nan to tun a cikin wasu an rubuta shi sa'idi ne yana da sabiqatu sa'adati wajen neman ilimi kuma zai iya gayyar jaye shi ya kudura niyya ta duniya cikin neman ilimin addini to ko ta biya ta yi sa ilimin nan linzami ne zai karkato da niyyarsa ya gyara niyyar ya sami ikilasi domin kalar gazali imamu gazali radiyallahu anhu ya ce ta'allamna ilma li ghairillahi mu a farkon lamarin mu mun nemi ilimin nan ba dan Allah ba fa aba sai ilimin yaki an ya kuna ya kasance ga yanda muke so illa lillahi sai dai mu yi shi dan Allah imamu gazali ke faɗin wannan su ma niyyar su lokacin kawai sun ga duk wanda ya yi ilimi su lokacin ba neman abin duniyan ba ne duk wanda ya yi ilimi yana samun daraja da ɗaukaka a cikin mutane to in ka kudura za ka yi ilimi ne don ka samu daraja ai ita ma abin duniya darajar duniya ce ko don ka samu ɗaukaka to yace ilimin sai yaki shi ne ta ba kamar linzami ne ba ana samun doki mai turjiya ba ka ce nan za a yi ya ce shi kuma nan zai yi to haka ilimi yake wani lokaci ana samun wannan shi yasa da aka tambayi Abu Huraira cewa mu muna so mu yi ilimi amma kuma ga wannan hadisi sai aka kanta masa wannan hadisi bari Allah ya ce duk wanda ya yi ilimi dan wani abu na duniya to ba zai ji ƙarshen aljanna ba ma'ana ba zai shiga aljanna ba a ranar lahira to mu muna jin tsoro kar mu shiga zuciya ba ta da ƙashi mu samu wani abu na riya a ciki ya zama kuma ilimin ne maimakon mu shiga aljanna da kai buta sai yake musu yace wa mai tambayar an tatawassada bil ilmi khairul laka min an tatawassada bil jahl kai matashin kai alwisada ba kulo ba ka yi matashin kai da ilimi ba ka yi aiki da shi ba ya fi ma alheri a kan ka yi matashin kai da jahilci saboda ko mun daɗewa ilimin ana tunanin zai iya dawo da kai hanya ka yi nadamar abin da ka yi ka gyara niyyarka kuma ka shiga aljanna wannan hadisi rawahu abu dawud wa ibn majah an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce man ta'allama ilman li ghairillah duk wanda ya nemi wani ilimi ba dan Allah ba, au ara da biyi gairar Allah ko ya nufi wani Allah da wannan ilimin da ya nema ilimi na addini, to fale ta bawa maka da hununan nari, ya yi talabin mazauninsa a wuta, shi da kansa ya zaɓi irin wutar da yake so, aljanna dai ba zai je ba. Kaga wannan ya yi kama ya yi da ma'anar wancan. An ka'abi ibnu malikin, anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce, man ɗalaban ilma duk wanda ya nemi ilimi kaga nan ba liyuti ba biyu arada mina duniya ba a liyudani biyu ulama domin ya yi makotaka da malamai a guraren zama an an zo an ce nan gurin zaman malamai ne shi ma ya ce tsulum ta ai shi ma mai ilimi ne dan ya yi makotaka da su a gurin zama ko an zo wajen taro an jera kujeru an ce nan na malamai ne shi ma a kira shi ya zauna saboda yana da ilimi da wannan niyyar ya nemi ilimin addini don ya yi makotaka da malamai ai ya jiri ma'ahun fil munazara ko wal jadal yuzhira ilmahu lillahi riya'ahu wa sum'atan aw li yumari bi sufa ko ya nemi ilimi domin yayi jayayya da wawaye jahilai ka gane ai Qur'ani ba ya ce fala tumari fihi mu illa mira'an za al-mira'u jayayya kamar al-jidalu ne wala tujadilu ahlal kitabi zan kuma fala tumari fi duk ma'anar su daya ya nemi ilimi dan yayi jayayya da jahilai wawaye aw ya sirfa bi wujuhan nas ilai ko ya tuyo da fuskokin mutane zuwa gare shi a ce wani malami ne a duka ka masa hadiya ana zuwa ana kamba ma shi ana girmama shi dan wannan niyyar yayi karatun to duk wanda yayi ilimi dan tsayan abubuwan nan guda uku manzo Allah ya ce adkhalahu Allahu an-nar Allah zai shigar da shi wuta rawahu matirmi waɗansu hadisai guda biyu na ibn umar da wannan na kabu ibn malik imamu turmizi wa ibn maja rawahu ma sun rawaice alhamdulillah ma rabi ina ne shafi na ɗari da ɗari da sha bakwai ina za mu tashi المضاف إلى ياء المتكلم المضاف إلى ياء المتكلم أي أبو اللاقاوة زوا غياء المتكلم kamar ka ce da kaltu baiti na shiga gidana ba gane ai to idan gidan wani ne fa sai ka ce da kaltu baita zaidi kaga baita mudafun ne zaidin mudafun ilayhi to amma yanzu wannan baiti din ya zama ko al-mudafu ne ila ya'il mutakallim idan an raba shi ga ya'ul mutakallim ne nace baiti ba baya bayya ban ce baita wa fulani ba in kace baita fulani ya zama al-mudafu ila fulani da kalfu baita zaidi ya zama al-mudafu gidan an raba shi ne zuwa ga zaidi an jingina wa da an ce nasa ne ko mun sun jingina wa ai shine intisabi an nasabta gida an ce na sani to wannan an nasabta mai zancen ya nasabta wannan mudafun din zuwa ilaihi zuwa gare shi al'amsalatu misalce misalce qumtu bi nasibi na tsaya da rabona min al'amali na aikin da aka yanka mu in ka dada ce aka yanka maka iya nan za ka zo ne ko ah, ko iya kunya kaza aka tsaga maka ko gini ne in ka gina bulo kaza ko katanga kaza to ni dai na tsaya na yi iya rabona min al'amali da wannan aiki ka gane ai au ko kuma kace umtu bi nasibi kawai ba ba- baka ba ce min al'amali ba to wannan ya'un din ya'ul mutakallim ce domin in rabon wani ne ka ce qumtu bi nasibi zaidi kaga sai ka kawo kifa yan ta muzafun ilai sabautu eh na daukaka daga filin sama ya sumu to sai ka kawo ta'ul mutakallim kace samautu in labarin wanne za ka ce sama ya ɗaukaka kamar ala ne kamar alautu ne ka ce samautu na samu ɗaukaka bi adabi da na dubba ne au ko kuma ka ce bi adabi au bi adabiya tan tan tan tan akwai fata samautu bi nasibi min al'amal au samautu bi nasibiya min amalin lugoji ne guda har har a cikin alqur'ani akan samu irin wannan wata kira ta zo da fata'a wata kuma ta zo da sukunul ya'i bi nasibi kawai ko bi nasibiya Ma- ya- yawanci kirkira abu ta warshu ta fi zuwa da fata'a ya'un a irin wannan Ya- ya'un mutakallimi ka gane ai akwai kira da yake inna ni ana Allahu la ilaha illa ana akwai inda sai ce inna ni ana Allah ko yawwa to duka lugoji ne kowace ana aiki da ita na uku shine a'lifu alal fakiri ina tausasawa ga talaka bi sadaqati da sadaqoki na da nake yi wa talaka au bi sadaqati ko kuma ka ce a'lifu alal fakiri bi sadaqati to duk dai wannan ya'un din ko bi sadaqati ko bi bi sadaqatiya ita ce ya'ul mutakallim wanda aka raba sadaqan sadaqata baka ce bi sadaqati zaidin sai ka ce bi sadaqati ko bi sadaqatiya to wannan ita ce ya'ul mutakallim da aka raba sadaqan zuwa gare ta asalin ta mudafun ce mudafun ilayhi ce wannan yan yawa sadaqan ita ce mudafun ya'ul mutakallim ita ce mudafun ilayhi to amma da yake kai ne baka bukatar faɗin sunanka saboda haka ka jingina yawon din zuwa gare ka na biyu shine ne inna asaya inna duk da bai shaddar ba inna asaya hakika sandata da jamilatu wallahi ce kyakkyawa ce a nan dole kai fata a yawo ka gane ba ba za ka ce inna asa ba in ka ce inna asa la jamila to ba ta kace ni ba hakika sanda mai kyau ce to amma an kasa ya din nan to ta zama ya'ul mutakallimi ka raba sandar zuwa gare ka ka ce sandar ta kace inna asaya hakika sandan nan kawa la jamila wallahi kyakkyawa ce antuma ku kubi sahibaya abokanai na ne guda biyu ko ba ko ya sahibai su jini ba yawwa ka raba ne abokanan zuwa gare ka kai mai magana alwafiya ne masu cika alkawari Al- al- al- alwafiyu mutum ne cika alkawari ne cika amana an an bashi da cika haƙƙin abokanta kanal laya menene babu shadda a yawon kanal layaliya minas safari to kai za ka ji ne to za ka yafi fa- yafi ma'ana kanan layaliyan minas safari muqmira wannan za ka kuma kanan layaliyan mi- fi safari muqmira kanan layaliya darare na fi safari cikin tafiyar da ne muqmira mai hasken farin wata ne Eh, asali layalin ne ai Ar- arba'a layali ko salasa layali Allah tu kalliman nasa salasa layalin sawiya ko ba a raba dalalen gare shi ba shi annabi zakariya aka ce salasa layali to amma nan an ce layaliya darare na an yi ibafan ya'un din lil mutakallim ga mai zancen dalalen nasa ne yake darare na da na gudanar da su cikin safari cikin tafiya ko mina safari daga tafiya muqdiratan shine kabaru kana mansubu da ya liyan shine ismu kana amma saboda me ya mutakallim ce ba rufa ba za ta bayyana ba ka gane ai amma idan wani ne sai ka ce kanat layalu zaidi sai ta yi rufa saboda ismu kana amma da yake ta kace sai ka ce kanan da ya biya min safarin mukulira haula'i mulki ziya min ziki waɗannan su ne masu tsaya kamar da ni daga cikin kunci mulki ziya an kace mulki zi mai tsamarwa mai tsamar da ni munkizu shi ne asalin suna mai tsamarwa almunkizu ka gane ai to amma sai ka sa ya'un nisba ita ce kuma ya'ul mutakallim ba ya'ul nisba ba ياء المتكلم هؤلاء waɗannan munikiyya masu tsamar dalili min diki daga cikin kunci alhamdulillah in shiga ba shi ba shi karin bayani kuma saru al-ahadith an-nabawiyya ina za mu tashi shafi na nawa Kafi na ɗari? To, muna cikin harkar fa'i? Alfajirun raji li rahmatillahi ta'ala, alfajiru mai saɓan Allah fajiri, arraji li rahmatillahi ta'ala, amma wanda yake ƙaunar samun rahamar Allah ta'ala, a ƙarabu min ha shi ne mafi kusanci ga rahamar Allah. min al'abidin mukulid daga mai bautar Allah amma yana ɗebe ƙaunar samun rahama. Allah ce la taɓa zuwa rahmatillah. Kana bauta wa Allah kana masa biyayya ba ka sa masa kuma ka dinga ji cewa Allah ba zai ji kanka ba. Ba zai ma rahama ba to ne a wani ibadar taka. Wanda yake saba masa hajiri amma yana ƙwarar kai suna tunanin da Allah zai samu tuba mu samu rahama. To wannan shine aqrabu minha ya fi kusa da rahamar akan mai bauta wa Allah yana ɗaya ƙaunar samun rahama al-muqaddas shine al-ayatu min min rahama da ma qur'ani ma nugu ya ce la tai asuni rauhillah innahu la yai asuni rauhillah illa al-qaumul kafirun ko wani ku kuma ya la taqnatu min rahmatillah inna Allah yadhu min dhunuba jami'a to da yake jin wannan alansa ya fi kusa da rahama akan mai ɗaya ƙauna shine al-ayatu min rahama لأن الفاجر الراجع domin shi fajiri mai ƙaunar rahama ko li ilmihi billahi ta'ala saboda saninsa da yayi wa Allah ta'ala ya san cewa Allah fa mai iya gafartawa ne mai iya shiryar da shi ya daina wannan saban ne to qaribu min rahmat yana kusa da rahama saboda saninsa da Allah fa qarrabahu Allah azza wa jalla sai Allah azza wa jalla ya kusanto da shi والعابد المقنط أما شيء ما بوتر الله من أيدي قونا الجاهل في ولا يجاهل في الله بيتنا همر الله بحريك أيدي قونتا ويجهله وجهله أدليل الجاهل تصدق الله yana ganin Allah ba zai ji kansa ba ibadar ma ba wani amfanin da za ta bar to abadahu Allah sai Allah ya resa ta hibi da rahama al fuqaha'u umana'ur rusul manzo Allah ya ce kaga malaman fiqhu su ne amintattun manzanni da manzannin Allah suka tashi wa Fati sun danga amanar addini ne a hannun malamai su da fuqaha saboda haka ku dinga kalban addini a hannunsu manzannin Allah sun amince musu ne suka danka jagorancin addini a hannunsu to amma suna rikon wannan amana ne malam yadkhulu fi dunya matakar ba su shiga cikin duniya ba in ka ga malami ya shiga siyasa to wannan ka ba kai kai kai kai kai hankali ne eh domin siyasa ga dangadan aikin duniya ne ba ruwanta da addini ba ruwanta da shari'ar musulunci musamman ma irin samu ta yanzu yawancin masu yin ta yan duniya ne kuma masu neman duniya kuma sun shiga ta da niyyar neman duniya ba don su ƙarfafa addini ba ba don su tallafa wa talakawansu ba ba don su kyautata wa yankinsu ba, ba don su amfani al'ummarsu ba, don su amfani kansu yawanci niyyarsu wannan ne. to in ka ga malami ya shige ta ko yana cuɗanya da masu ita kullum ana neman su a je gidan ciyaman ko a je gidan kansula ko a je gamban hawu to wannan ya ci amanar manzanni ka yi hankali da shi kar ka karɓi fatawa a wajensa domin zai baka fatawa da za ta gyara aikinsa ne da harkarsa ta duniya ba zai gaya ma gaskiya ba ko ya santa suna zama amintattun manzanni ne matuƙar ba su shiga duniya ba wa yattabi'un sultana matukar ba su bi sarki ba in suka zama yan yan abu ya rima a kakila yawwa duk inda fada sai su ma nan suke inda fada ba ta so su ma ba ta so ko da abin halal ne to wannan manzo Allah ce fa zafa alu zalika in suka aikata wannan suka shiga duniya suka zama masu bin sarki to fa hadaruhum ku kiyaye su ku yi hankali da su kasu bata muku addini rawahu al-imam ali imam ali ibn abi talib shi ya rawaito wannan fukul aniya ku yanta bawa ai mun san fakku raqaba ko al'aniya daga al'ana'u ne wahala bawa kullu yana cikin aikin bauta aikin wahala sai aka kira shi al'ani ka gane yayi lamba ta biyu ai yani al-asir yana nufin fursunan yaƙi wanda aka bautar da shi wa fikakuhu warware shi shine takalisuhu kubutar da shi min qarin aduwi daga linjar abokan gaba bil fidai da zuwa biyan fansa da nafsihi domin a kukuto ransa daga bauta shine ani anan wa ajibu da'iya ku amsa wa mai gayyata idan mutum ya gayyace ku zuwa aure ko wata walima ta halal to ku amsa wannan gayyata wa alimul jaya ku ce da mayin washi kuka ga mutum yana jin yunwa kuna da halin bashi abinci ko tsaba ko da fakke ko kudin sayan abinci to ku taimaka masa ku ciyar da shi wa udul mariba ku dubo mara lafiya mara lafiya na a gida yake ko a asibiti in dai ka ji wani bai da lafiya ba sai an gayyace ka ba ba sai an ce zo mu je ba ka tashi ko baka samu ƴan lafiya ba ka je ka dubo shi rawahu abu musa al-ash'ari al-falaqu abu lake musa falaq da Allah ya tau manzo Allah ya nemi tsari kul a'udhu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari a wajen ubangijin falaki to sibilu wani kurkuku ne wani gadrum ne wani kirikiri ne fi jahannama a cikin jahannama yubasu fihi jabbaruna a cikin ake tsare aljabbaruna masu tsaurin kai azzaluman shugabanni والمتكبرون da masu girman kai wa inna jahannama hakika ita jahannama ita kanta la tata'awwazu billahi minhu wallahi tana neman tsari a wajen Allah daga wannan falaku din zafin ta falaku ya dame ta yana cutar da ita duk ita ma wuta ce amma falaku yana cutar da ta in yayi huci sai ta nemi tsari wajen Allah a'udhu billahi min al-falaq Allah ina neman tsarinka daga wannan falaku kar ya kona ni kar ya halaka ni jahannama ba rawahu ibn mardawiya an amri fil jannati mi'atu daraja wannan ne mutum kisra ne a cikin aljanna akwai matakala ɗari ita aljanna daraj mataki mataki da ake takawa aljanna yawwa level ko tana da matakala ɗari kamar matakalar bene ma bai na kulli daraja ta yi nisan da yake tsakanin dukkan matakala biyu tsakanin matakala ta ɗaya da ta biyu da tsakanin ta biyu da ta uku kai da tsakanin ta tisa'in da tara zuwa ta ɗari kama bai da samai wal arabi kamar nisan da yake tsakanin sama da ƙasa ne maza Allah ku ya faɗa nisan tsakanin sama da ƙasa shine tafiya shekara ɗari biyar to kar ka ji ƙanƙantar matakalar ka yi tsammanin lamarin mai sauƙi ne kar ka ji an ce ɗari ka ce iya ɗari kaɗai to tsakanin ta ɗaya da ta biyu da tsakanin kowace da ƴar uwarta ta kai nisan tsakanin sama da ƙasa misali ce wani firdaus jannatul firdaus a alaha da rasa ita mafi ɗaukakar aljannatu darajatan ga daraja ita ce ƙololuwa tana mataki na ɗari ne hawa na ɗari wa min hatu fadaru alharul jannatin arba'u ko arba'atu wannan ha daga jannatul firdausi ne su faddaru ake ukkugo da anhalu jannatul arba koramun nan na aljanna guda hudu wanda ake cewa tajiri min tati al'anharu ko to ita daga cikinta ne ƙoramar take fitowa take gudana ta ƙarƙashin kowace aljanna fiya anharun min ma'in gairi asinin wa anharun min labanin laima daga yar ɗa'abuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa sune anharu da natil arba'a ƙoramar ruwa da ƙoramar nono da ƙoramar giya da ƙoramar zuma shi da tajirimin tashi al'anharu kai kai zamanin wani ruwa ne gurɓatacce ko ruwa aji wa min fawqiha a saman jannatul firdausi yakunu aisu al'arshi yake kasancewa fa idza sa'altumullah in za ku roki Allah fas'aluhu li firdausa ku roke shi jannatul firdaus bai ce fa idza sa'altumullah al-jannata ba ba in za ku roƙi Allah aljanna ba ko me za ka roƙa ajiye shi ka roƙi Allah ya baka firdaus in dai za ku roƙi Allah to ku roƙe shi firdaus rawahu al-hakim fil jannati a cikin aljanna ma la ainu ra'at akwai abin da idan dan adam bai taba gani ba sai dai in ya shiga zai gani wa ululun sami'at wa la ululun sami'at akwai abin da kullai bai taba ji ba duk yanda alqur'ani da hadisi da malaman suke ta kokarin siffanta mana aljanna da ni'imarta akwai abin da kullaka ne taɓa jin labarinsa. Wala kaɗar ala ƙalbi bashari akwai abin da bai taɓa tsirgawa a zuciyar ɗan adam ya yi tunaninsa ba. Kasan zuciya take tana hayyala maka ko ta halarto maka ta kamanta maka abin da baka taɓa gani ba ma baka taɓa jin labarinsa ba. To a aljanna akwai abin da ko tunanin ɗan adam bai taɓa tuna shi ba sai ya shiga aljanna zai gani. Duk iya abin da aka gaya mana dinnan a Ƙur'ani da hadisi akwai abin da sai ka je sannan idan ka zai gani kunnan ka zai ji zuciyarka za ta tsirga shi rawahu tabarani ana bi sa'idin fi kitabillahi samanu ayatin lil ayn a cikin littafin Allah na alqur'ani akwai wasu ayoyi guda takwas da suke maganin maita al ayn anan maita al ainu shine mai to akwai ayoyi takwas a qur'ani da suke maganin maita al fatiha to akwai fatiha aya nawa ce ya ya daya ayoyi bakwai wa ayatul kursi aya da in kada su zama nawa samanu ayati inda za ka karanta fatiha da kursi ka kwanta mai ba zai ba komai ba inda za ka tashi da safe ka karanta fatiha da kursi mai ba zai iya ma komai ba haka nan in mai ya kama an ka rubuta fatiha da kursi ka bayar aka sha mai zai saki rawahu dalilin an imran ibn husaini alhamdulillah fatiha da salatul fatih Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله قال محمد